22 ko kuma muna ci gaba da karatu ne dangane da daga cikin abinda malam ya kawo fasli na tara imani da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam satin da ya gabata mun karanta dalilan da malam ya kawo na naƙali mana na shari'a Qur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma za mu tashi ne inda Allah ke cewa ko mun tsaya ne a yadda Allah ya bayani ya kwatanta kansa matsayinsa a cikin annabawa ya ce kamar mutum ne ya gina gida ya kawata gidan duk wani abin kawa da ado gidan ya kai ya kawo kuma ya gayyaci mutane don a zo a ga gidan a yi murnar buɗe gida ya ce illa ɗan wani guri guda ɗaya kamar wani gungulo ɗaya tak wanda duk wanda ya kalla sai ya ga ina ma an sa bazan nan guda ɗaya ko mun karanta wannan sai ga ta yawo a gidan ana mamakin gidan da kyansa da kuma tsarinsa amma duk wanda gani suka ina ma dai an sa wannan bulo din ina ma an sa wannan bulo din sun zara yake to ni ne wannan bulo din mana shine sakamakin annabawa kuma shine ya cika tsarin annabawa ya zama sun burge kowa da kowa a duniya kamar da wancan gidan ya burge kowa da kowa in ban da wannan gurin bulo guda daya to haka yanzu an sa bulon an gyara mana an cika da manzon Allah ya zo ya cika tsarin annabawa kuma ya cika ya kammala ya zama mai cikin kawa da banƙaye za mu tashi da mazala ke cewa wa fi ƙaunihi wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi ko haka ne ko min waladihi wa walidihi wan nasu ajma'in mazala ya kawo cewa na rantse da Allah wanda na ke hannunsa imanin da ku ba zai cika ba har sai ya zanto ya fi ƙaunata ya fi san manzon Allah sama da ɗan da ya haifa sama da iyayen da suka haife shi sama da kowa da kowa a cikin mutane idan ka ji cewa a duniya akwai wani da kake ƙauna wadda fi manzon Allah a ranka to in baka da imani ina fata an gane imanin ka baya cika sai ka ji cewa duk duniya za ka iya rabuwa da komai da kowa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa tsari na ahlus sunna suka bibita manzan Allah akan komai da kowa in ana maganar manzan Allah ba a maganar kowa ina fata an gane ana neman me wani ya ce ne idan ga wani abu da ya faru wanda ba a samu maganar manzan Allah a ciki ba amma har an samu ga maganar manzan Allah to kuma za shaurara ko yake cewa da kullu qaulin inda qauli muhammadin fama aminu fi dinihi ka mughamiri ka bar duk wani zance a duniya in ga maganar manzan Allah yanzu wanda yake tafiya a cikin aminci da ilimi da hujja da da yake da mai tafiya a cikin kasada ai ba ɗaya take ba to duk wanda yake addini ba na manzon Allah ba kasada ne kasada ne kawai ba da shaida ba da hujja kawai yana yin kiduro ne kuma ta kife mata kife da shi amma in kana kan sunar manzon Allah duk abin da zaka yi mai manzon Allah ya ce ai ya ya ce ai shikenan lafiya kalau har zuwa gaban Allah Allah ka saka ma kan wannan tsari yace wa fi qaulihi hakanan wa qaulihi da fadin manzon Allah kuma yace kullukum yadkhulul janna illa man aba qalu wa man ya'ba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala janna wa man asani faqad aba aga magana ta kare Allah yake cewa dukkaninku al'ummata za ku shiga aljanna sai fa wanda yake mara kofar aljanna daga turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an bude wa kowa kofar aljanna sai dai in shi ne ya ki buɗe ƙofar ya shiga kamar ka ce haka sai suke mamakin sahabai yanzu ya manzan Allah wane ne zai ki shiga aljanna to abin ba faɗa a baki bane ina fata an gane har ga ƙa'ida hatta kirista ne yake fata ya samu aljanna sabon rai don kowa kaza kaza duk ba sanar musu samu aljanna bane suna kuma neman tsari daga shiga wata jahannama duk wanda yake addini in yana da alaka da sama to fatansa ya samu aljanna ya kuma nisata daga shiga wuta to bari kuma kai musulmi za ka ce dukkaninku za ku shiga aljanna sai fa wanda ya ƙi sai abin ya ba sa bai mamaki suka ce ya manzan Allah yanzu wane ne zai ƙi shiga aljanna waye zai ƙi sai kawo ya ma bayani don ka gane me ake nufi ya ce man ata'ani duk wanda ya mun da'a duk wanda ya manzan Allah biyayya da kada aljanna zai shiga aljanna kuma ka ce ya shiga aljanna kawai in dai mutum ya bi rayuwa da tsari na addini irin na manzan Allah abin da kadai da hana ta gane shi ne kawai mutuwa yana tafi a duniya ba za ta shiga aljanna ba amma in har ya mutu a tsarin ya zama dan aljanna wala shakka yace duk wanda ya mun da'a dakal aljanna to haka ka gane anan sai mun Allah kawo abin da Qur'ani haka ya kawo shine da'a ake magana ba wai ka ce ina san manzon Allah a baki kadai shi bane a'a da'a zaka masa kuma cikin komai mun sha faɗa muna nanatawa sunna ba ikirari ba ce aiki shine sunna ba aiki shine sunna kayi karatu kana karantarwa to aga duk abin da ya taso kai naka mai zuwa makaranta ta hadisan manzon Allah daban yake da wanda baya alaka da karatu kai aikinka aga cewa sunna kake ne maka dabbaka aure za ka yi ka bi sunna aurarwa za ka yi ka bi sunna mutuwa aka ma ka bi sunna me ya faru ka bi sunna ya za a yi sunna siya za ka yi sunna sayarwa za ka yi sunna duk abin da za ka yi a duniya sunnar manzon Allah to in ka rayu a haka to shi ne ran tashin kiyama manzon Allah ran to jagoranka za ka ga aiki ne ko ya ce man ata'ani dakala aljanna duk wanda ya mun da'a inji manzon Allah ya ma shiga aljanna kawai sai mutum ya dage in za ka rage nawa ya rage naka in kalli kaina in kalli ya nake rayuwa kuma ya ya kamata in yi daga yanzu zuwa har na koma ga Allah in kana son tsira ka samu aljanna ka yi manzon Allah da'a duk wanda wallahi ya da ya mutu ba a yi manzon Allah da'a ba dan wuta ne babu ko shakka a ciki ba shi ba Allah domin shi kuɗin Allah turo ya ce ka bi shi qul in kuntum tuhibbuna Allah ne fattabi'uni yuhibbukumullah haka Allah ya faɗa yace man ata'ar rasula faqad ata Allah duk wanda yau manzon Allah da'a to Allah ya da'a wa in tudiuhu tahtadu shi kadai ne wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhastu ma'ar rasuli ya wailata laitani lam attakis fulanan khalila haka karshen bala'i kenan bayan bala'i ya yi wa ɗan bala'i ya ga wuta bala'i balbal a gabansa sai ya ce ya ɗinsa wa ƙalu rabbana innana a tsana sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabili rabbana atihim ni'fani min al'azab wa la'anhum la'anan kabira wa la'anhum la'anan kathira manzon Allah kai zaka bi wallahi ka samu aljanna kuma muna nanatawa ba fa masallaci kadai bane abu ba wai a zo sahun sallah kadai bane fa ba fa a sa kaya bane fa ina ba an gane ka san na akwai sauki ka sa wannan ka nisu sakani masha Allah ga asuwaki ga kaza ga gemu wani masha Allah alhamdulillah ba fa shi kadai bane fa sunnar manzon Allah a cikin sunna guda dubu yanzu ko dai baka dauka ba ko dai wallahi baka dauka ba a gidanka da iyalinka kana bin sunnar manzon Allah manzon Allah mata nawa ya aura yayi rayuwar aure da su ya kake da matarka ƴaƴansa yayi rayuwa da su ya kake da ƴaƴanka makota yayi rayuwa da su ya kake da naka makotan kasuwancinka sai sayarwarka kyauta yafiya afuwa duk sai ka bi manzon Allah in ka ki bin manzon Allah a duk sauran abubuwa ka ce sai a masallaci to ka yaudari kanka ko za ka gani a ƙuriyarka Allah ba mu yi kai daga a sunna aiki ce aiki shine sunna ko ka ce kai ahli sunna ne ko baka faɗa ba in dai kana aikin irin na manzon Allah kai ne ahli sunna ce sa wancan malami ke cewa ahlul hadisu humu ahlur rasuli wa illam sahibu nafsahu an fasahu sahib masu bin masu karatun hadisi masu aikin hadisi masu lura da hadisi yace su ne asalin jama'ar manzon Allah ko ba su rayuwa da manzon Allah lokaci ɗaya hada su ba amma suna rayuwa ne da maganganun manzon Allah yayi alwala yayi sallah yayi azumi yayi aure yayi auren ya da musu mutuwa yayi ina ba zan gane kai ma kana yi ko kuma abin da muka saba gasho ne ko ba yi bane yanzu a gashuwa da ahalin sunna da ahalin bid'a da dan kala katu da zindiki haka tashi aure iri ɗaya ne in aka yi mutuwa iri ɗaya ne kai bambanci to ana kasan bambanci a masallaci kaga me mun yaudari kanmu da haka kowa sai ya dage sunna babun wasa bace wallahi Allah ka ba mu yukan mun sunna yake cewa wa man asani wanda ko ya ƙibin umarnin manzan Allah ya ce duk wanda ya saba mini manzan Allah ya ce a yi kaji ka sani daga to ai yanzu kai wannan za ku bata da kowa da kowa ba ka ake faɗa ba ai yanzu ka zaka bi sunna a za ku bata da kowa to ku bata mana dama ƙarshen fin rayuwa shine dole su kun bata da kowa me batawa dillan da ka mutu to daga nan hukun bata da kowa za a yi ta kuka daga cikin danginka ko abokananka ko ƴaƴanka za su yi ta kuka ba haka bane kafin a je abin ne ka in an fito da gawa suka rusa ihu aka ba su hakuri ba shi bane dai a yi sallah a tafi na makabarta daga an danna ka a cikin kabari amurka ta an rufe mun sha ba da misali wanda ya ɗauki gawar ka sa a kabari shi za a kawo ruwa a bokiti sai sa hannunsa ya wanke wani ma ya sa hannunsa ya wanke kowa ya gama wanke hannun sa zuba ruwa ƙasa sai a fara kan kabarinka ha kai ba kowa bane ke daga nan ma bata da kai kina in an binne mutum an kamo hanyar daga cikin makabarta dan Allah an zo fita ka tsaya ka kalli gurin kabarin za ga duk ba kuwa shikenan an gama da kai daga an dawo bayar so ta ka awa daya biyu mai ihun nan dazu za ga an fita abinci na ci ko ba zai ci ba a ta mutuwa zai hima in ka dawo gobe za ga yana dariya ana hira da shi kana mata aziya ma hirar ta yi nisa bai ji mai kake faɗa ba ba ka ke ba to wallahi gaban manzon Allah kaɗai shi ne dan batawa da mutane karka damu in dai ka tabbatar sunnar manzo Allah kake karka kai ka san me kake nufi kana so ne Allah ka buzurinka Allah ya yarda da kai to kai kai kanka me zagi ya zaga me yabo ya ba ba rin shi kake ba a gurinka da ayabe ka da zagin ka duk dai ne don ba rin su kake ba dan Allah kake to in ka rike wannan kafira Allah ba mu yi koyin haka yace wa man asani wanda ya saba mini kuma dakhalan nar dan wuta ne shi ya ma shiga wuta duk wanda ya mutu ko faqadi aba yace duk wanda ya saba manzon Allah faqadi aba to kamar da shiga aljanna in ka san manzon Allah ya bada umarni in ka kibi to kamar ka ce ba ka san shiga aljanna Allah ka tsare imanin wa fi qawlihi hakanan hujja ta gaba dangane da annabin manzon Allah yace innar risala wan nubuwa qadin qada'at fala rasula ba'adi wala nabiyya zalaka cewa lalle annabta da kuma manzanci sun yanke daga kaina in ji manzon Allah babu wani annabi babu wani manzo bayana mana shine cikamakin annabawa bayan manzon Allah duk wanda ya zo shi annabi ne ƙarya yake kuma kafiri da zindiki ne sai dai in ya tuba kafin ya mutu kowaye shi Allah ka tsare imanin yace wa fi qaulihi hakanan a cikin faɗin mutane da yake cewa fuddiltu alal anbiya bi sittin ni manzon Allah an fifita ni an ban darajoji da waɗansu abubuwa akan sauran annabawa da abubuwa guda shida an ba ni waɗansu abubuwa guda shida a wata riwaya yace wanda ba a ba wa kowane annabi ba kafin ni kafin zuwan manzon Allah ba ba kowane annabi ba shi kadai Allah ba mu wannan abubuwa guda shida za mu ji su yace abu na farko uditu jawami'ul kalam Allah ba manzan Allah kalmomi dunkulallu gajeru masu kuma tarin ma'ana wannan sai manzan Allah ya faɗi kalma guda ɗaya wanda ya ce manzan Allah ya manzan Allah ka gaya min wani aiki mana idan na aikata ya hibbuni Allah wa ya hibbuni nas ba ka ya faɗa ba ya manzan Allah ga min me zan yi idan ne Allah ya so ni mutane ma su so ni duk duniya in ba manzan Allah ka tambaya ba in ka tambaye wani ba shi ba ba dan ya ji wannan magana ta manzo Allah ba sai ya dade na maka jawabi kai kaza kar kai kaza ko ba ka bane sai ya ce masa me istaqil ma me yace masa yace me hmm illa fi dunya yuhibbuka Allah jazakallahu khairan ka nisanci duk wani abu da Allah ya haramta sai Allah ya soka shi Allah abin da fusa gumbawa ka daina yin sabo ya fi ka rinka yawan ibada kuma kana sabo duk abu da ka san sabo ne ka nisance shi to ka fi kowa lada a gun Allah amma idan kana yin aikin da'a da yawa kuma kana sabo a gefe a gefe to kan kai wasa aikin da'a ya rufe ka ka ta ba za a istighfari ai ba za a tuba ai ne alwala ta wajen gama ka saukan ka ankara ka gama tashewa ba kai alwala ba kuma ka zo ka mutu a gadan zaki wataran kuma kai saban baka tuba ba kuma ka manta ko gobe ka ƙara ji ba ƙara haka shi kana cikin masifa amma duk abin da ka san Allah ya haramta ka nisance shi sai Allah ya soka yasa abu fadawa da ittaqil maharima takun a'badan nas ka zanto ka nisance duk abin da Allah ya haramta sai zanto a gurin Allah ka fi kowa bauta yace wa zahar fi ma indan nas ya hibbu kan nas abu biyu ke faɗa masa ka nisanci duk abin da Allah ya haramta to Allah zai soka kuma duk abin da ke hannun ɗan adam na kuɗi na mulki na matsayi na alfarma ka nisance shi ba ka so to dole a soka na ba ta gane da bai dare shi dara da kuɗi ko mulki ko alfarma to ba ka son abin haka dole soka ko dole ya kimanta ka ka zo gurin sai ɗauka za ka yi maula ne sai ga aba maula kake ba kai sai ga abin da ka kawai uzurin ka ne daban zai saurare ka amma ka zo ya haɗa rai ko kuma ya gama ka ce da Allah ya zo ne wallahi aihuwa aka muni to amma aihuwa sai aka ce sai ka zo gurin wani daga cikin sahabbai da mazala ya magana kan haramcin roƙo da kuma illarsa akwai wanda yana kan rakumi bula da ke ɗan dukan rakumi ya ta ta faɗi ka duba da tsoron rakumi amma zai sauka zai kwata rakumi ya sauko ya ɗauki kayan shi koma ya hau ya tashi dan kada ya ce wani ma lalawa ne mai komu kamar ya roƙe shi alfarma dan ya kare mutuncinsa amma hagan mutane ba ne in dai za ka yi kwaɗayi to ba ka da mutunci ba za ka yi da zagun mutane ba za ka duk abin da ke hannun mutane ka nuna ba ka so to dole mutane su zaman lafiya da kai an san eh wani talaka ne amma ba a taɓa jaya roƙo ba za ka yi farin jini ko za a rinka son ma a hira da kai amma kai aka ɗan hira da kai kwana ɗaya biyu kuma ka kawo bakin ƙaro to ga daga baya za a daina hira da kai kira an san kai ne roƙo ne za ka ba mu zan Allah ba ba zai faɗa maka wannan kalma biyu ya faɗa shi kenan an gama to Allah ba mu Allah kalmomi dunkulallu yan gajeru masu kuma tarin ma'ana wani wuce ya manzan Allah ausi ne kamar da ya manzan Allah alamin la tagadab shikenan kawai kar ka yi fushi shi da kusa ta innal hamdalillah na hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'in ta bayani a jawo aya a jawo hadisi ai awa goma ana bayani ko aka ce masa la tagadab sai ce ausini kada la tagadab ausini kada la tagadab shikenan saboda aka ce duk wani fasajin ka sani a duniya yana faruwa ne sakamakon fushi in dan adam ne ya fushi a san da ya fushin in ba roƙon Allah yi taimakon Allah ba to yana samun yana samun kamar wani abu na hauka zai yi wani abu da daga baya zai nadama idan su ya ɓaci zai fito mummunar magana daga baya kuma ya zo na nadama yana ba da haƙuri saboda fushi sai za ka dan kai fushi ka ce a uzu billahi tsanar ka nemi tsanin Allah da Allah sassauta maka zuciyarka in kana tsaye ne ka zauna na ba ta an gane zai hana ba za ka ɗauki action ba ko sai ga mutum ya zo kai da ka wallahi mata ta ce saka dan yi fada ka ce sake ta kai sake ta ka ce idan halan ne ga suka ya zama uku kuma sai uku to yanzu ya za a yi ta kasa kuma ko ba hikin wa ce kai to kai ma ku ci da saki da ɗaya da uku ba lokaci ba dai an saki ya ƙare yanzu ka ce masakka an sake ki ai a ta safi shikenan ba sai ka ce goma ko a hirma kawai ɗaya da ka faɗa ya soki to da mai in kai ɗan halal ne sai kai uku shi kuma rin zai dukkan zuma sai ce ya rubuta uku shikenan kalas aure ya ƙare har abada sai ta aure wani kuma Allah maka punishment hmm? du haka ja yayi bid'a kenan to Allah tsare yace an bani jawami alkalam ya ce wani sirtubin rubi kuma Allah ya bani cin nasara ta hanyar jefa tsoro a zukatan abokan gaban manzan Allah in suka ji cewa zai kawo musu farmaki garinsu tun tsakanin shi da su kusan tafiyar wata ɗaya kai su tsorata kaga kuma asalan da asalan yaƙi in har mutum ji tsoronka to ka san sara kansa bahaushe ya ce faduwar gaba saran namiji wasu kuma suka ce faduwar gaba mai sa yanka rago kawai yake dole sai fara burburu sai za ka shi yanka shi in ka bar shi kuma zai mushi na fata an gane to ga wannan wani baiwa ne Allah ba manzon Allah kafin ma ya zo garin da kusan awa tafiyar wata guda fa sai su tsorata to daga an zo ga shiga su haka shikenan magana ta kare ko yace wa uhilal ganaimu abu na uku yace an halatta min cin ganima in aka yaki annabawan da kafin manzon Allah aka yi yakin jihadi duk abin da ka samu na ganima to sai zo a zo a tara shi a wani kan dutse wani sama da tsororon wani guri to kuma sai a yi addu'a idan Allah ya karɓi jihadin nasu sai ya sako wuta daga sama kawai ta kone abin duka shi kenan shi ne alamun wannan yakin da suka yi Allah ya karɓa zai ba su lada amma haka manzon Allah ka ce an halatta mar in aka yi yakin jihadi na musulunci na gaskiya to duk abin da ka samu a rabawa talakawa musulmi da mayaka da sauransu haka ganima kenan ina fata an gane ya ce abu na hudu wa zulatil aradu masjidan kuma an sanya min ƙasa doron ƙasa gaba ɗaya zanto masjidan wurin sallah ma al'umma ta wa tsohoron da kuma tsarki manzon Allah ne kadai kana al'ummarsa ka tafi jeji kana gona lokacin azhar yayi kawai suke alwala a gonarka kai sallah gonarka lafiya kalau shi can amma annabawa kafin manzon Allah idan kana gonarka a mashangwari ne ko a ganama ne ko a ina ne to sai da ka iyo alwala in azhar ta yi ka shigo cikin gari ka zo asalin masallaci ka yi sallah tukun ka koma gonarka illa asar ma ta yi haka za ka ƙara dawa ma'ana su a wannan bayan da ba a yadda ka yi ibadar sallar ba sai ka zo asalin gun da aka yi da masallaci ne haka kai wahala ce amma haka mu saboda alfarmar manzon Allah Allah mana wannan sauƙin duk inda kake in dubu ne mai tsarki kawai kai sallar ka abu na biyu kuma game da kasa shine ita kanta kasar ma da to tsarki ma al'ummar manzon Allah kana zaune babu ruwa kana jeji kana gona kanka ankara babu ruwan farko ko daya sannan kuma wanda ka saboda shi ne iya na kanka ne in kai alwala da shi yanzu akwai yiwuwar an kuma ka samu matsalar kishirwa ba akwai ruwan nan ba to sai taimama ka dafa kasa ka shafa a fuskarka da hannunka ka yi sallah kuma Allah baka lada shi kenan ko ka kwana ajeji saboda kuna aiki sai kai janaba ta kama ka ruwan kuma da yake gurinku bai wuce a yi alwala a sha ba a gamke wanka da shi akwai matsala to sai ka yi taimama ka ci gaba da sallar ka kawai haka za ka sai sallah har sai ka samu ruwa tukun kayi wanka shi kenan kaga duka wannan alfarma ce irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ursitu ila ila ko ila kar'i kafatan sannan kuma ce ni an turo ni ne ga dukkan halittu gaba ɗayansu mutanensu da aljaninsu aka turo manzan Allah nan shi ne annabin mutane da kuma aljini ya ce wa kutuma bi annubuwa sannan ni ne cika mutum annabawa sallallahu alaihi ya ce wa qaulihi man ata'ani faqad ata Allah da fadin manzan Allah da yake cewa kuma duk wanda ya mun da'a to yayi wa Allah da'a wa man asani wanda ya sa'a mini kuma faƙad ya salla ya sa'a ma Allah haka haka Allah ya faɗa ko duk wanda yau manzon Allah da'a to Allah yau da'a kin bin manzon Allah kuma ka ki bin Allah ya ce wa man ata amri wanda ya ba al'amari na umarni na faƙad ata'ani to ya mun da'a kenan alamun kana yau manzon Allah da'a shine ka bi umarnin manzon Allah in yace ayi ka yi hannun da ya hana ka hannu to shi ne alamun kana masa da'a ba wai kawai ka ce ni masoyin manzan Allah ba ne duk wani musulmi a duniya mai san manzan Allah ne bambancin musulmai shi ne wane ne mai manzan Allah da'a ko alamun kuma san manzan Allah shi ne kamar da'a ka bi umarninsa ka taimaki sunnarsa shi ne kana yau kana san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa man asa amri faqad asani wanda kuma na bada umarni sai ya ƙi ya ƙi bi to wannan ya sa muni ya ce wa ƙaulihi da faɗin manzan Allah innal jannata kurri matsalar an biya kulluhum hatta adkulaha lalle ita aljanna an haramta wa dukkan annabawa har sai manzan Allah shi zai fara shiga aljanna cin halittun Allah ga baki ɗinsu haga wannan ba kamar daraja ba ce dukkan annabawan da Allah ya yi kafin manzan Allah to ba mi fara shiga aljanna a halittun Allah gaba ɗaya sai manzan Allah ya shiga sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hurimat al'ummami hatta ya da kulaha ummati hakanan an haramtawa sauran al'umu da suka rigaye mu shiga aljanna har sai mu al'ummar mazala mun shiga mana haga mu ne na ƙarshe a zuwa a al'umu makon mu ne na farko a shiga aljanna saboda alfarmar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ƙaulihi da faɗin manzan Allah iza kana yawmul qiyama ran tashin qiyama kuntu amamal anbiya'i yace ina gaban dukkan annabawa mana shine shugaban annabawa shine jagoran su shine a gaba kowa yana bayan shi sallallahu alaihi wasallam wa kadibahum ni ne zan yi magana da yawun su mana shi magana kadai za a yi magana a gaban ubangiji a saurare shi wa sahiba shafa'atihim kuma ni ne zan za a bawa ceto da dukkan al'umma la fakara yace ba ina alfahari bane aga tawaru na manzon Allah ke ya faɗi darajojin da Allah ya bashi yace yana faɗawa al'umma ne waɗannan ba ta hanyar alfahari ba dan yanzu wani gode wa Allah bisa da ni'imar da Allah ya gani shine wa amma bi ni'mati rabbika ka hadis amma a tsarin sunna an halaka ce ni ne kaza ba a su kana yin tawaro a abubuwanka sai ta kama wani abu ya zo dole baya da za a yi to Allah kuma yana kallon zuciyarka sannan kaje faɗa me kake nufi dan a san kai ne wani ko kuma dai a'a ka faɗa ne tawazu'a to sai a kalli wannan sai kuma a baka a maka hukuncin da dace da kai yace wa qaulihi da faɗin manzon Allah halau da yake cewa sallallahu alaihi wasallama ana sayyidu wala da adam mai kiyama yace ni ne shugaban duk ɗan adam ran tashin kiyama yace manzo Allah shi ne shugaban duk ɗan adam duk wanda aka halitta daga annabi adamu zuwa na ƙarshe to manzon Allah shine shugaban su sallallahu alaihi wasallam yace wa awwalu man yashbu anhu al-qabr ni ne kabari zai fara kecewa in fito manzo Allah yake tsawar tashin kiyama in an yi busa na farko kowa ya mutu da suke raye a duniya ko Allah zai bar mutane su zauna iya yadda Allah so sai kuma ya ƙara ba da umarni sun manufika fihi ukura fa'izahun ƙiyamun yanzu runa ba ka Allah faɗa ba to ma kai mutane biyun nan za a taso daga kabarbura kowa ya fito to wanda zai fara fitowa daga kabarinsa za ce ni ne sallallahu alaihi wasallam ya ce mulkiyama wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffi'in ni ne farkon wanda zan je a bani ceto da ceci dukkan al'umma ina fata an gane Allah a kiyama ana yin ceto amma Allah ya faɗa cewa shi Allah shi zai ayyana waye zai yi cetar sannan kuma suwa za a ceta kun gane abin abu ne guda biyu Allah shi zai faɗa ce wane ya kira wanda ya ga dama a cikin al'umma a cikin mutane a halittarsa wane ka zo ka roƙe ni ceton wane da wane saboda isa da kamala na ubangiji mana kai da zaka jitan ba kai zaka ce ya Allah abin jitan wani da wani ba ba ka da wani izini man zalladhi yashfa'u indahu illa bi ba wanda ya sacin annaba ko mala'iku ya zo cewa Allah ya Allah ce tan suwa ne a baka isa ba sai dai Allah ya ce kai din ka zo a baka kuma ce tan wani da wani shi Allah shi zai ayyana suwa za ta ta da ka ba maganar kai zaka tsaya daga dama bane haga wannan akida ta cewa wani in ka bi su zai zo da wata rigar sa mai aljihu dubu saba'in yana ɗiba mutane a kowane aljihu dubu saba'in kuma ya sawu dubu saba'in wani tatsuniya ce ba gaskiya ba ne kuma ya tafi kafin a yi sabi zai wannan abu kaga ya ta maganar manzon Allah shi cewa ni zan fara shiga aljanna shi kuma ta zai shiga ta hanyar su moga kafin ma'aikiya a yi ma'aikisabin gaba ɗaya kaga shi ne kafin ake fama da shi Allah ka tsare imanin Allah ka shirya da mu kan daidai ya Allah ya ce to wannan kenan ya ce arrabi'a abu na hudu shahadatu tauratu wal injil bi ba'athihi sallallahu alaihi wasallama yace hatta at-taura da injila sun ba da shaida akan turo manzon Allah a matsayin annabi wa bi risalatihi wa nubuwwatihi sun ba da shaida a cikin at-taura akwai cewa lalle annabi Muhammad annabin Allah ne kuma annabin ƙarshe ne sallallahu alaihi wasallam ya ce wa tabashiru kullum kuma haka dukkan annabi Musa wa Isa sun yi albishiri wa mutanensu da zuwan manzon Allah da zuwa bayansu annabi Musa ya wa Yahudawa albishiri za turo na annabi bayansa ga sunan shi Muhammad annabi Isa ya yi wa Nasarawa albishiri za turo annabi bayansa sunansa mai Ahmad yace sai sallama qala ta'ala fi ma hakahu an isa ubangiji ya fada dangane da abin da ya hakaito game da maganar annabi isa yace wa iz qala isa ibn maryama sai lokacin da annabi isa da yake cewa ya bani isra'ila ya ku ɗan isra'ilu inni rasulullahi ilaikum lalle tabbas ni manzon Allah ne gare ku in ji annabi isa yace gayawa bani isra'il yace ni annabi ne na Allah gare ku musaddiqan lima bayna yadayya ina gaskata abin da yazo kafin ni na at-taura da sauran annabawa ko wa mubashirin taurati wa mubashirin bi rasulin kuma ina ba ku albishiri da zuwan wani annabi da zai zo bayana ya ati min ba'adi zai zo bayana ismuhu ahmad sunansa ahmad zamu zalaka cewa ana muhammad ana ahmad ko sunayen manzon Allah kenan suna nan kusan guda biyar ya ce anil mahi anil aqibu da sauransu guda biyar ne mazala ya faɗa wani hadisi a dunkule ya ce wa ƙara sallah ta'ala ubangiji ya ƙara faɗa wata aya ta daban cewa alladina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya waɗannan da suke bin annabi ummi allazi yajidunahu maktuban da suka samu labarin shi a rubuce indahum a wurin su fit tawrat wal injil Allah na yaban wasu daga cikin Yahudawa da kuma Nasara da suka yi imani da annabtar manzon Allah saboda dama sun karanta littafin su za a turo wani annabi a cikin ummiye su larabawa wanda ba su da wani hadara kafin zuwa manzon Allah to za a turo annabi a cikin su to wasu daga cikin su masu rabo suka rabota kuma suka karbi suka yi imani da annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya amuruhum bil ma'rufi shi wannan manzo yana umarta su da al ma'ruf kyawun abubuwa wa yanhahum anil munkari yana hanin su gabarin al munkar munanan abubuwa kenan ko wa yuhillahum tayyibatu kuma yana halatta musu at tayyibatu abubuwa tsarkaka masu dadi wa yuharimu alaihimul kaba'ir yana haramta musu kuma al kaba'ir duk wani abu da Allah ya haramta ta'amuli da shi za ka samu kaba'is ka ɗauki yanzu kayan maye ka duba wani iko na ubangiji har ya zama doka ne ma a majalisar ɗinkin duniya duk wanda zai hatta kawai karanta ba su gari in za ka buga a kamfani sai ka rubuta wa masu sha cewa ga illanta a lafiya ko amma saboda tambele da tabewa na shaidan mutum ya sani kuma zai siya ya sha kiza wata rana lokacin da jimawa muna hira da waɗansu wani mai ji da boko ɗin yana magana akan wayewa da kaza da sauransu na boko na ce masa ni a guri na duk wanda yake yin taba sigarin mahaukaci ne ya ga na ce masa ya ce me hujja kaza kazanta karkata da hankali ga shi nan arbuta kwalin taba sigari the federal ministry of health ko one that smokers are liable to die young ka fassara ku ne ɗan boko na ce masa to ya za a rubuta maka wannan illar kuma kana gani ka sha kuma ka tafi mai hankali ne to me hankali hankali shine duk abu da halaka halaka amma duk abu da ka cikin halaka ai sunan sa hauka kuma sai ya zaka da kudin ka kuma ka busa kuma ka sha kuma ma illa saboda ka baka da hankali to duk abin da Allah ya haramta zaka samu khabith ne kaga shaye shayen kayan maye zina ai karshen kabis kenan ko kazanta kenan kabis tata kabis ka tawo da kudinka miliyan ɗaya a yanzu nan zama minti talatin sai a cinye kudin a ce an cinye ko dole ka bayar to wannan ba ƙarya ba ne ba kabis ba ne wannan ha kabis ne ai me za a yi aka in kasuwanci dole ba ka aka ga abin da ka siya ba ga abin da ka siya ga abin da aka sai da maka ka ba da kuɗi kuma ka karfa amma na kawai ƙarya a ce kawai an ci kaza kuma ka ba dolanka har kabis duk wani abu da Allah ya haramta kabis ne illa ce a lafiyarka da hankalinka da kuma ci gaba rayuwarka gaba ki daya shi yasa bin manzon Allah kadai shine zaman lafiya a duniya Allah sa mu dace ko da bi yace wa da fi tawrati sawfa uqimu lahum nabiyyan mithl ko ina ne mithlaka min bayni akwanihim ya zuwa cikin at-taura cewa Allah ya wannan kamar wata ata ta a sauran malam ya kutun dinta yace Allah ke gaya wa Yahudawa da sannu zan turo muku da wani annabi kamar kai annabi Musa min bani ikwanihim shi annabin ba a cikin su zai fitowa a cikin tsadan Yahudawa a waɗansu makotansu ɗan uwansu cikin Laraba ke wa aj'alu kalami fi fihi zan sa rikan magana ta ta hanyar maganar samana saukarsa littafi yana karantawa da kanta qur'ani yanzu maganar wa yake faɗa maganar Allah ce ina fata an gane wa yukallimuhum bi kulli shay'in amaruhu bihi ya ba su magana ya musu bayani dukkan abin da Allah ya yi umarni da shi to shi annabin zai musu bayani ba gaya musu wa man lam yu'i kalamuhu wanda bai yi da'a ga maganarsa ba zai takallamu bi ismi wanda yayi magana da sunana da sanina wa ko nane fana kunu muntaqimun min dalika to Allah ta zan yi hukunci ga duk wanda ya kibin umarnin wannan annabi wannan wata aya ce a cikin at-taura malam ya tsakuro ta dan ya tabbatar maka da hatta a cikin at-taura akwai tabbaci akan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa hadhihi al-bushara wannan bushara sabita fi at-taurati al-yawm tana nan a tabbaci a rubuce a cikin at-taura a yau haka ma yace yashhadu بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تنا تبتر da cewa annabtar annabinmu wa bi risalatihi da kuma shi manzon Allah ne wujubi ittiba'ihi da kuma dole a bi manzon Allah a taura ma akwai a injila ma akwai ma'ana a bible new testament old testament duk akwai waɗannan a bayanan sai dai dake ana karanta musu ne gun da kaɗai ake so saboda su su bible ba kamar qur'ani ba ne ba a haddace shi daga bango zuwa bango in ka je coci sai fa za ga me zai tsakuro yau ya karanta shi kenan kawai ba bi ake kamar tafsiri ba daga bakara har nasu ba a haka suwa saboda ga wanda yake so shi zai faɗa maka kawai shi Allah ya samu dace wace amma ta ci yana nuna musu wajabcin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal yudumi da'atihi kuma dole alzumci mar da'a wa hiya hujjatun alal yahudi malaika ta haka wannan hujja ta kan yahudawa wa in ta'awwaluha wa jahaduha duk da cewa sun juya maganar kuma sun yi inkarin ta amma dai malaman su sun san cewa manzon Allah annabin gaske ne me hana yahuda bin manzon Allah shine dan me yasa ba a turo manzon Allah a cikin su ba abin da ya ka yahudawa ma a da san tsibirin larabawa sun karanta a taura cewa annabin ƙarshen zamani zai zo ne ya rayu a cikin wani gari mai tarin dibino da suka yi bincike suka gano ina ne mai tarin dibino a lokacin shine yankin larabawa musamman madina musamman khaibara musamman ta'ifa sai suka tare a garuruwa suka rarraba kansu to su je zauna wai a nasu wayan a haifi annabin a cikin zuri'ar yahudawa ko a ta'ifa ko a madina ko a khaibara shi kuma Allah da yake shi Allah ne na abin da ya so sai an sa aka haifi annabin a garin makka cikin sahara ma kenan ya rayu a makka sannan ya koyi hijira zuwa madina har garin dabinan kenan kuma balarabe ne ba yahude ba da ya zo ya bayyana a matsayin annabi sun komai na alamun cewa shi annabin allah ne amma bakin ciki da hasada suka ƙi bin shi don me yasa ba a turo shi a cikin su ba tunda galibin annabawa a cikin su ake turowa to wannan ne suka muzala tsagiranci yasa shi ba yahudi yana kin bin Allah ne akan kawai hasada yana ya san cewa baka daidai ne amma saboda tsaurin kai zake bi shine yahudinci kenan yasa har akai kana musulunci idan kana da wannan taurin kan da kuma rena gaskiya kaga gaskiya ka kibinta to zaka zaka tashi a cikin yahudan kai wasa dai shine dabi'a su kuma wannan abin da kake ta addu'a na tsinuwa wa yahudawa in kai ma dabi'ar ka kenan in bin gaskiya kana sane to kai ka tsino ranka da ranka kenan na fata an gane su kuma nasara dama su jahilai ne addinin su da take da addinin yan faira waka ne da kida da kai wani abu ba kawai ce mun da wannan kawai waka kida a rufe ido ana limshe ido waye waye shikenan wai shine addini a tara mata akwai yan kaje kasoci akwai kungiyar mawaka ina fata an gane kamar da haka wannan masu kayan kidan nan manya manya wani speaker manyan nan a kafa a angurku ai wajen awa biyu ko uku ana ta abu daya ba a maganar Allah ko manzon Allah waƙoƙi ne kuma na shirka kawai ake yi to shi ne aikin su wanda ba a rahabar da shi mana kawai ba zai ba sai a kashe shi a cire shi ya samu tsaye an gyara shi sun an gyara sai abin insha Allah to haka akwai matsala a cikin to su ne yahuda su ne nasara su batattu ne ba su da ilimi sai jahilci sai rawa sai waka sai abin amma yahudawa sun san manzan Allah annabin gaske ne suna hasara da manzan cewa don me yasa ba a turu a cikin Yahudawa ba sai suke gaba da shi suke kinsa suke kin bin addinin sa Allah ka tsare imanin ina miki to haka yace fa qawluhu ta'ala sawfa uqimu lahum nabiyyan yace yashhadu bila shakka bi nubuwwatihi wa risalatihi sallallahu alaihi wasallam cewar da Allah ya yi zan turo musu annabi ya ce wannan babu ko shakka hujja na kan cewa annabcin manzala da kuma manzancinsa ya ce innal mukhatabu huna huwa Musa wannan maganar da Allah ya faɗa yana magana da annabi Musa a cikin at-Taurat kenan ina fata an gane ya ce wa huwa nabiyyun wa rasulun shi annabi Musa annabi ne ko manzo ne wa man kana mislahu kuma kwatan kwatan sa shine fa huwa nabiyyun daga duk wanda aka turo matsayin kamar misalin annabi Musa to shi ma annabi ne manzo ne dan malamai sun ce akwai bambanci tsakanin annabi da kuma manzo wasu daga cikin annabawa kawai annabawa ne ba manzanni ba ne misali kamar annabi haruna na fata an gane kaga annabi ne suka ce irin su annabi lut annabi ne da ke shari'a da littafin annabi ibrahim ina fata an gane da dai sauran annaba irin wannan to amma ko annabin da shi kuma annabi ne kuma manzo ne an ba shi littafi kuma ya bayani akan shari'o'i na karan kansa da Allah turo masa shi kadai to shine wannan kaga annabi Musa annabi ne manzon Allah ne an ba shi at-taura haka wanda za turo mu kwatankwacin sa shine annabi Muhammad shi annabi ne kuma manzo ne an ba shi Qur'ani ko yace min bani ikiwanihim sarihun fi annahu muhammadin cewar da aka yi daga cikin ƴaƴan ƴan uwansu ya ce wani fito a ƙarara shine ana nufin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu wa aj'alu kalami fi fihi da yake cewa saka magana ta a cikin bakinsa la yantabiqu illa ala nabiyyan nabiyina muhammadin wannan maganar ba ta tabbatuwa sai kan annabi mu muhammad saboda shi aka ba alqur'ani ya ko gashi na aya wanzama a duniya har yanzu ya ce li'annahu huwa alladhi yaqra'u kalamallahi wa yahfazuhu wa huwa alqur'anu domin shi annabi Muhammad shine karantar da littafin Allah kuma ka haddace littafin Allah shine qur'ani ko kullum qur'ani karanta ke ba dare ba rana in yau gaba ɗaya ka kwace qur'anan duniya gaba ɗaya ka kona su kafin awa ɗaya za a dawo da qur'ani saboda asalin qur'anin a zuciyar mazaje yake ba rubutun ba ne an haddace shi Allah hore waɗansu daga cikin bayansa sun haddace karatunsa sun haddace rubutunsa har komai da komansa za a ƙara rubuta shi kamar yadda yake insha Allah ko eh ina miki alkarim yace wa qawluhu yukallimuhum bi kulli shay da yake cewa kuma zai yi musu magana akan komai da komai yace shahidun wannan shaida ne kazalika idako idan nabi sallama ta kallama bil gaibi saboda manzala ya yi wa mutane magana akan gaibi abin da zai faru nan gaba lam ya takallam bihi nabiyun siwahu ba taba samun wani annabi da ya magana irin wannan ba duk annaban da Allah ya amma manzala ya faɗa kuma abin zai tabbata kuma ya tabbata yace iz akbara bi ba'di ma kana dan manzon Allah ya bada labarin wani abu da zai faru a duniya nan gaba wa ma ko wa ma yakunu da abin da ya faru a can baya da kuma abin da ya faru nan gaba tashin kiyama dukkan mu Allah ya faɗa ya tara sahabbai wata rana tun daga sallar asuba har sallar isha sai dai ayi sallah kawai a tsaura yana ga musu abin da ya faru a da can da abin da zai faru kuma nan gaba har tashin kiyama Allah ya faɗa hmm lokaci yayi to daidai ne babu lafi sai mu tsaya nan a daidai ne ko ina zo kan gaba ko to haka wannan duka hujjoji akan cewa lalle annabcin manzon Allah eh shiga sallar ba ake shiga ba to kiran sallah ba da shi lokacin da ya yi ko ba yi ba ne za kiran sallah kuma ya ga sallah ko to ai mun yi hukunci ba ba lahiri shugaban makarantar mu kuma yasa lokaci ya yi kuma sami ina wa ɗara ko ba ka bane Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma hadait وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله بابا لا شيء شكرا مكرنتا هذا شيء نعم